الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis daren juma'a sha ɗaya ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annaba alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba a cikin risala da muke biyawa mun yi darasi guda ɗaya a wannan littafi mai suna ru'usu aqlam fi ahkamis siyam na babban malami wa za ibn sa'id ni sha'bi inda malam ya tsaya a gabar da shafi na sha hudu inda ya tashi inda yake cewa ba nan ne ko alkai'u a amda yana magana akan wato yin yin amai da gangan mutum ya yi amai da gangan to shine zai magana a kansa yace bi ayi fi'lin aw qawlin yastad'ihi wato da kowane irin wato magana ko aiki da mutum zai yi da'awa dangane da abin da ya shafi amai fa an abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an man dara'ahu alqai'u duk wanda yace duk wanda amai ya rinjaye shi wa huwa sa'imun alhali yana azumi falaysa alaihi qada to ba zai rama ba wa in istaqa'a amma idan ya kirkiro ya kakaro shi bal ya qadi to sai ya biya guda nawa guda daya rawahu abu dawud wa ghairihi ja al-hayqanu al-ghidaiya shine al-hayqanu shine allura allura amma ta abinci kun san allura kala kala ce yanzu dan allura kawai normal allura ba ta karya azumi kun biya alwajiz kawai yin allura kadai baya karya azumi amma idan ta abinci ce to tana karya azumi wanda za ta yi sabin a matsayin ruwa ko abinci to yana karya azumi sai malai yace wa hiya bi ma'anar ta'ami wa sharab gashi nan ma wanda take da ma'anar abinci ko abin sha fala hukumuhuma hukuncin su ɗaya da su din suwa abincin da abin sha da khuruji damil haidhi wan nifas fitar jinin al'ada da jinin haihuwa shi ma mala ya ce wa haza bi ijma'il ulama wannan da ijma'in malamai yana karya azumi ha alhijamatu liman yad'afu bi sababiha wato yin kaho ga wanda zai samu rauni dalilin yin kaho in dai an ma kaho zaka zama ka galabaita to ko shakka babu shi ma ya shiga wa haza ala rajih min aqwali ulama wannan shine abu zazance mafi inganci daga zantuttukan malamai abin da yasa kuka ga ya kawo wannan dan zaka je ka tadda zantuttuka da yawa ko a karatunmu na jiya da muka yi akan haka za samun nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin maganganun talkisi da aka yi na zadul ma'ad shi muka biya jiya a gandu to za ga ya da yazo wannan gabar ibn al-qayyim al-jawzi ya numfasa to haka za ka ga aka zo gabar al-hijama gaskiya malamai suna numfasawa sosai saboda akwai an ƙaru juna ilimi sosai akan ta yawwa to sai yace na san a littafin can da za ku biya da Malam Gali za ku samu ƙarin bayani domin shi ya numfasa a ciki. Zai kawo ma ra'ayoyin malamai wancan hakikatu siyasa. Zai kawo ra'ayoyin malamai da wato suna damfara a kai. Amma dai a nan kawai kamar wani sako yake ba kawai abin da take away. Abin da suke kira take away. Can kuma ƙarawa faɗaɗa ilimi kawai za a yi. To sai ya ce zance mafi inganci shine jam'an bainal adillati wato a tattara tsakanin dalilan. ومنها daga cikin marawahu Abu Dawud an saubana marfu'an wanda ya saurari karatun mujiya malam datti in zaka iya tuna a karatun jiya da Ibn al-Qayyim yazo cewa ba hadisi ɗaya da ya inganta akan wannan magana shi da yazo a cikin wato Zadul Ma'ad amma ka ganin da yazo sai ya ce ma akwai ruwaya daga Abu Dawud daga daga Sauban marfu'an ya ce afdar al-hajim wal mahjum da wanda ya kawon da wanda aka yi wa duk azumin su ya kare wannan hadisin kun san shi a bulugul ma to wa an sabitul bunani babban dalibin Anas dan Malik ne kale yace su ila Anas bin Malik radiyallahu anhu an tambaye Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace kuntum takrahuna al-hijamata lis-sa'im shin kuna kyamar kuna haramta yin wato kaho ga mai azumi fa qala la yati a illa min ajli dha'f sai dai in ausa dalilin rauni in za a samu rauni to ko shakka babu wannan muna hanawa rawahul bukhari shikenan bukhari ya rawaito na shida umurun wato umurun wato la tuftar an gane ko yawa abubuwan da ba a yin ciyarwa dangane da abin da ya shafe su wahiyar lati lam yadullu dalilin sahihin ala annaha min al-muftirati sune wato wanda ba a samu wani dalili daga cikin dalilai da yake nuna cewa suna cikin ababen da za a ciyar musu ba al-aklu wa shirbu wal jima'u nasiya an gane ko yawa da ci da sha da yin jima'i da mantuwa wayannan ba zancen ramuwa ko za a ciyar fi ramadana wa gairihi min siyam cikin ramadana da waninsa daga cikin azumomi da za a yi da hadisi abi hurairah marfu'a saboda hadisi abu hurairah da yace idan nasiya fa akala wa shariba idan mutum ya manta sai ya ci ko ya sha falyutim masawmahu kawai ya cika azuminsa fa inna ma ad'amahu Allah wa saqahu domin Allah madaukakin sarki shi ya ciyar da shi kuma ya shayar da shi kaga zance ya kare rawahu muslim wa anhu inda al-hakim marfu'an ya zo daga imamu al-hakim zuwa ga annabi alayhi salatu wassalam man aftara fi ramadana nasiyan duk wanda ya ci abinci cikin ramadana yana neman tuwa fala qada alayhi wala kafara ba ramuwa ba kafara akwai bambanci tsakanin ramuwa da kafara ko ɗaya ne eh da bambanci yawa da bambanci ba yace khurujul qai'i bil ikhtiyar wato fitowar amai ba tare da zabi ba can gurin an ce amda na kuma ba tare da zabin ka ba kawai ya rinjayi mutum li hadisi abi huraira marfu'an saboda hadisi abu huraira wanda ya dangana shi zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam yace man zara'ahu al-qai'u man zara'ahu al-qai'u kai duk wanda amai ya rinjaye shi wa huwa sa'imun al-hali yana azumi falaysa alaihi qada'un ba sai ya rama ba wa in istaqa'a falyaqdi mun biya shi yanzu amma in ya kakaro shi to sai ya rama azumi daya rawahu abu dawud wa gairu wa hadha li siyam ramadan wa gairu wannan hadisin ya shafi ramadana ya shafi wannan sa mun gama da wannan shi ba jin ko ja al-ihtilaf yin mafarki ga wanda ya balaga namiji ko mace قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى ibn taymiya yace wa man ihlama bi ghairi ikhtiyarihi duk wanda ya mafarki a mafarkin sai ya gama ni ba tare da zabin sa ba a bacci lam yafdir bi ittifaqin nas ba zai ciyar ba an gane ko da a bisa ittifaqin malamai waɗanda suke magabata walau adrakahu ba'dun nahari min ihtilami layl ko da a ce wani sashin dare ya ya wato sashin yini ya riske shi daga mafarkin daren misali mutum ne yake bacci barin ba ku misali yana cikin bacci sai makara bai tashi ba ya yi ta baccin nan yana ta yi sai wato mafarki ya kama shi har mafarkin na zai ɗauki lokaci yana ya gan shi kamar yana jima'i sannan rana ta kullo yana wannan yanayin yana bacci sai ya farka kagan da can kai ma'uziri cewa da daddare kai tsaye ba ka da matsala da shi dama an ya tashi ba shi da matsala ko idan da dare ne to yanzu kuma sai da mafarkin ya kai shi har kullowar rana ko ba rana ba kullowa alfijir ma ajiye rana alfijir ko tunda ba maganar rana ake ba wajen ɗaukar azumi har kullowa alfijir to shine malai ya ce azumin zai yana nan domin a bacci ne an fahimta da kyau ko domin a bacci ne to shi ne yake cewa da irtikabul ma'asi mutum ya tayin sako yana azumi amma duk abin sako za ga ya dan waya ya bude pornography ya tafi gidan kallo ya je gurin tsiya ya yi maganganu na banza duka ababen da kuma suke manya fahiya wa in kana la tubdilu siyama mala yace wannan duk da ba ta lalata azumi li adami dalili ala al saboda ba dalilin da ya nuna cewa azumi idan mutum ya yi sabo azuminsa ya kare babu sai ce lakin na hatan kusu min ajirihi sai dai tana rage wa mutum lada wato kallilu min samarati illati ja bayanu ha fi qawlihi ta'ala sannan tana karanta wato fa'idar da ake samu na azumin fa'idodin da ake samu na azumi shi sai ta karanta masu bi kauli ta'ala saboda bayanin da yazo cikin fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka ba da gaskiya kutiwa alaikumus siyamu ai furida alaikumus siyamu Allah ya wajabta muku yin azumi kama kutiwa alal ladina min qablikum kama yadda ya wajabta shi ga wanda suke kafin ku la'allakum tattaquna dan ku samu takawa domin yanzu shiri ake za a shiga wata makaranta wadda result din da ake so kawai ka samu ba so ake wai ka je ka nuna mana distinction 2-1 ko 2-2 ko 2 kaza ko offer credit a'a so ake kawai in ka zo ka nuna result din a ga an sa ta kawa a jikin result din shine makarantar da za a kawai a ga an sa ta kawa cewa ya samu ta kawa shine abin da ake nema to idan mutum ya je dawo ko distinction ya samu wanda ba sa ta kawa ba aikin banza yayi an fahimta da kyau ko shine abin da muka faɗa a farkon karatun mu cewa za ga mutane su yi ta tanadi da yawa yanzu iyaye sun yi tanadin kayan sallah sun sai buhun wake an sai buhun dankali an sai kaza amma ba a fara tanadin yadda za a samu result din nan kyakkyawa a cikin goma ta ɗaya da ta biyu semester uku ce a wata semester uku ce so ake kuma kowace semester a baka result din ka samu takawa a ciki an fahimta da kyau ku wannan shine abin da ake bukata a cikin watan ramadan na bakwai kaifa yaqdi sa'imu yawmahu yaya mai azumi zai biya yininsa idan ana bin sai azumi ya zai biya a sunnatu lisani an ya qadi yawma siyamihi fi da'atillah ai kun san wani misali zan baku idan yanzu ana bin sa azumi je rashin lafiya ko al'ada ko haihuwa ko tafiya ko wani dalili daga cikin dalilai da yake sa to ran da zai biya bayan azumi ya wuce sai ka ga ranar duwar rashin mutunci da ake zai dora domin wai ba a ramadana bane kun fahimta duk da cewa yanzu ramuwar ramadana yake shine malai yanzu dauko wannan gabar dan ya taba mana ita sai yace as sunnatu lisaimi an yaqdi yawma siyamihi bi da'ati llahi sunna ga mai azumi shine duk ranar da zai ramuwa to yadda yake biyayya ga Allah a cikin ramadana ana so wannan ranar ma ya ninka biyayya ga Allah min muhafazati min muhafazatin ala salatil jama'a dangane da kiyayewa dangane wato dangane da kiyaye sallar jama'a a gani yana zuwa jami'i ai da azumi za ga kowa alhaji sallau ne kowa ya iya zuwa masallaci haka ne za ga masallacin asuba ya cika azahar ta cika la'azar masallaci shi kansa yana gane yayi baki an fahimta da kyau ko to shine aka ce hatta azumin da zaka yi ramuwa ana bukatar wannan din to shine yake gaya mana anan yace to wa mudarasatin wa mudarasatin lil qur'an da karatun alqur'ani wa du'a da yawan addu'o'i والذكر da zikirai wasadaqati da sadaqa wal ihsani lil ibad da kyautatawa bai san da zaka yi ramuwa a azumi ramadana ka saba duk rana an gane ko duk rana sai kai sadakar da biyu gongoni daya to ran da zaka yi ramuwa ma ana so ka gwada an fahimta da kyau ko ran da zaka yi ramuwa ma ana so ka gwada ka saba duk ran da zaka yi azumi sai kai azumin izu uku sai ka yi ƙur'ani izu uku ko izu biyar to sai aka ce ran da za ka yi ramuwa ma in san samu ne ka gwada wannan abin da kake a ramadana wal bu'di anil ma'asi da nisantar sabo za ga wani idan azumi ya zo ya zama salihin bawa na gaske salihi qaniti malam mai biyayya ga Allah sai ya ce to wazunubi da zinubai kalgibati kamar gulma eh wannan mimati da annan mimanci daukan magana duk dai shine ko sai a ce giba da gulma amma me ba wuce yake bambanta algibatu wannan mimatu me bambancin su giba dai a larabci shine zikiru akaka bima yakrahu cin fuska munafurci shi to shi ka yawa shine kaga kamar cin fuska ko a shi zikiru a kaka bai baya karau ka ambaci dan uwanka da abin da baya so shine gulma
yana nan wani san yana nan kamar cin fuska ke
a shi kuma wannan akwai cin fuskar kenan so sannan baya nan kai maganar sa kuma shine annabi manci baya nan kai shine gulma ko munafurci to wannan shine dai bambancin su wa kaulin zuri da sheka ƙarya za a ce wai yayi kwai wani yanzu za ga yin kwan ya zama abin ma raha jokin cewa ya yi kwai shi kenan kuma ya wuce a ya yi kwan wallagwi da yasashen zance zance mara amfani kenan ko wan nazari lil muharramat da kallon mata zaman makokin da ba gawa za ka ko dai kalla a waya ko ya zo zauna a bakin titi duk wanda ta zo wucewa ya san matar wane ce wannan fasuwa ne ne to in da azumi ya daina amma azumi na wucewa zai ramuwa kuma sai ya dora ila gairi zalika zuwa wani haka wa kad kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance idza laqiyahu jibril fi ramadan idan mala'ika jibril ya haɗu da shi a watan ramadana a juwa da bilkhairi minan rihil mursala annabi alaihi salatu wasalam ya fi ya fi wato mutum ne mai yawan alkhairi ya fi guguwa kyauta na ina yawan baku wannan misalin guguwa shine ka tambayi mata an kana so ka gane kai ma a waje ka sani idan ta tashi tasowa za ga har kura sai ta zuba ma ida duk kyauta ce ta bata ma kaya ta je gida an yi mobin duk ta watsa musu kura kyauta baki tambaya ba ita kyautata ba sai ka tambaya ba to annabi ya fi guguwa kyauta sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa fai da boye ai kowarsa duhu ya yayi zuciyar kowa ta yayi ga sufa mai kyau da kai ga kyauta ba da kwarmato ba haka mala aliyu da mangiyat a cikin infiraji an gane ko to sai yace to kama fi sahihaini kamar yadda ya zo a bukari da muslim rawal bukari an abi hurairah marfu'an ya zo daga imamul bukari daga wato marfu'i zuwa shi Abu Hurairah ya danganta shi zuwa ga Annabi cewa man lam yada qawla zuri wala amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada da'amahu wa sharabahu man lam yada qawla zuri to ga wata gaba duk wanda bai ban magana kariya ba wala amala bihi da aiki da kariyar falaysa lillahi hajatun Allah ba shi da bukata fi an yada da'amahu ya bar cin abinci wa sharabahu da kuma abin sha abincinsa da abin shansa ba lai suka ce ba fa zuwa zai ci abincin ba a ana nufin ya yi aiki shiro banza kuma bai zai karya ba yawwa wani radiyallahu anhu marfu'an daga Abu Hurairah har yau kan min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' nawa nawa ne masu azumi da zaka ba su da ladan azumi sai yin wa kawai wa kan min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sayr nawa nawa ne wanda suke tsayawar dare ba su da ladan tsayawar daren sai ladan hor sai hora daren kawai Allah ba zai ba su ladan komai ba rawahu Ahmad wa gairuhu fa ya bagi alkhairi aqbil wa ya bagi sharri aqsir ya kai mai gaggawa zuwa ga alkhairi ka gaggauto eh wa ya bagi sharri aqsir ya kai wanda ya timfari yin sharri kai kuma ka takaita na takwas mubahatun fi siyam ababan da suke halal wajen yin azumi wala dalila yamna'u minha bal ba'daha da'a ad-dalilu ala ibahatiha wanda babu wani dalili da ya hana bar wannan magana wasu daga cikin ma dalilai sun zo a nuna cewa lallai sun halatta misali misali a asiwaku lisa'ib yin asuwaki ga mai azumi ba dalilin da ya nuna cewa ba za a yi asuwaki ba babu shi sai dai mutum shanye kumfar zai amma ba zai shanye ba shi da matsala ko brush ko asuwaki duk ya halatta wa huwa mustahabbu tiwalul yawmi li hadith tiwalul yawm ya wato mustahabbi ne an so ya rika goge bakinsa a tsawon yinin saboda hadisi kun san wasu ɗauka suke da aka ce warin wato bakin mai azumi sun ɗauka sai mutum yawon bakinsa ya yi girin white girin tutar najeriya an gane ko baya goge baki ba haka ake nufi ba intestine ɗinka dai karanta ibn qayyim babban hanzinka ne yake in ya ɗau lokaci ba abinci sai rika ba da wani odu to wannan odan mala'iku suke so ba na bakinka ba mai wannan tutar najeriya ɗin ba shi ba an fahimta da kyau ko yawwa duk koge bakinka wannan bashin yana fitowa shi ake cewa mala'iku suna so ba warin baki ba yawwa abinda um, pollution din da ko kuma sai irin odo din da hanjin cikinka yake bayarwa shi ne shi mala'iku suke so to sai ya ce um, laula ana ashuka ala ummati hadisi ya tabbata annabi yace ba dan kan tsananta wa al'umma ta wala amartuhum bisuwaki inda kulli sala da wala umarce su da yin aswaki a ko yayin kowace sallah kaga wata ruwayar inda kulli salatin wato ko inda kulli wudu yayin kowace alwala wa huwa amun fi kulli waqtin wannan ya ga mai kowanne lokaci wa yashmalu ramadan ya kunshi ramadan wa gairuhu da waninsa wa kullu ma warada fil man'i minhu lisaimi duk abin da yazo yace kar ai aswaki ga mai azumi fa da'ibun bi inganta ba kaga formula haka ake karatu ya zo yanzu ko ka san hadisin ko baka san shi ba in wani ya kira ka yace ma ga hadisi kaza annabi ya ce ba za a aswaki ba sai ya gaba tsau zai ka ce bai inganta ba me yasa saboda manyan malaman sun gaba baka formula gaba haɗe saboda ya ce ba duk wani hadisi kai baka gaba game hadisan ba amma kai ya hutar da kai ya baka shine amfanin risala an gane ko sai ce ba duk hadisin da zaka gani yazo ya ce ma babu kyau yin asuwaki ga mai azumi yace kowane iri ne bai inganta ba daga maudu'ai sai zaifai kama kala ba'du ahli ilmi kamar yadda wasu daga cikin mabota ilimi suka faɗa ba as-saimu yusbihu junuban idan mai azumi ya wayi gari yana da janaba shi ma baya karya azumi yanzu muka wuce ana Aisha wa ummi Salama radiyallahu anhunna Aisha da Ummu Salama Allah ya kara musu yadda me yasa yace anhu nabi ce anhu ma ba wa zai ga bana dalili da Aisha da Ummu Salama jam'i ne Aisha wa Ummu Salama idan ai su bi ne na me yasa bai ce radiyallahu anhu ma ba me yasa inda matan sun haura sun haura guda biyu sai a ce alhunna ko to wannan yana nuna halaccin misali wani zai hararo ya ce ai saboda mahaifin nana Aisha haka ne mahaifin nana Aisha kaga ai sahabi ne idan ka zo magana akan sahabi an Abdullahi bin Umar sai ka ce radiyallahu anhu ma ba anhu ba anhu ba ko domin da dan da uban amma na Abdullahi bin Mas'ud sai kace radiyallahu anhu kun fahimta to wai sai yace saboda to in kace saboda sai na Abubakar ya shigo sai mu ce ma to idan namiji ya shigo cikin mata alifu tasniya wato alifu tasniya ake wato nunin niswa ake sawa ko kuwa wato mimul jama'a za a kawo yanzu idan taron unguwar nan gaba ɗaya hausawa duka mata ne gaba ɗaya idan da jariri guda ɗaya za a yi magana da su yarin jaye su a larabci to Allah ya ƙara musu yadda an gane ko to sai ya ce ina ne gurin ok to na gani أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب النبي عليه الصلاة والسلام الفجر na riskarsa alhali yana da janaba min ahli daga iyalansa thumma yaktasil wa yasum sannan ya wanka ya azumin sa muttafaqun alaihi jim al-mafadatu wal istinshaqu bila mubalaga shaqaru wato kurkurar baki da shaƙa ruwa ba ta da wuce gona da yiri ba ta wada da wato kaiwa matuƙa ba li hadisi laqid ibn sabira marfu'an saboda hadisin laqid dan sabira marfu'an wa balik fil istinshaq illa an takuna sa'iman annabi yace ka kai matuka wajen shaka ruwa sai dai azumi kake rawahu tirmidhi wa ghairi dan al-iktisal walau ba'da zawal mutun yazo yayi wanka abinda da ana yara suke yi da muna yara za ga mutun yayi ta wanka ko in ya shiga wani sai ya dan zuzuka ba misali ko abin da ya kaba da wannan to saboda haka shin yin wanka ko a gurin manya dada wanka mutun ya kuma yi yana da mahalli to shine yayi fada ana al-iktisal walau ba'da zawal li adami dalil al-mani minhu ba dalilin da ya hana kai wanka ba kai ka jiyo ban ma agwagwa zaka zama kai ta yi ba dalilin da yace ba za ka yi wanka ba an gane ko ha al-qiblatu lis-sa'imi bi sharti adami al-inzali shine simba simbata da bature yake cewa kiss ga mai azumi ga iyalinsa amma da sharadin kada yi inzali ana aisha radiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم annabi alayhi salatu wasalam ya kasance yana sumbata kuma ya rungumi iyalinsa yana azumi wa kana amlakukum li irbihi amma ya fi ku iya kiyaye kansa li hajati ya ko suka fasara wasu ka ce li shahawati shine li irbihi ya fi ku tsare sha'awarsa muttafaqun alayhi to bari tambaya anan tunda a gurguje muke inda a ce zai zo da ya sumbaci iyalinsa sai mani ya fita mai hukuncinsa kafara zai yi ko ramuwa ramuwa zai to shi kenan sai ya mazi ba mani ne ya fita ba sai mazi ya fita zai ci gaba da azuminsa ba abin da ya samu azumin kenan na kun yadda da shi kun yi shiru ba azuminsa yana nan yanzu wanda ya mazi yana azumi azuminsa na nan ko baya nan yana yana nan amma bai kyauta ba ko na yawwa yawwa amsa ka daidai ne cewa haka ibn al-qayyim ya kawo a cikin zadul ma'ad cewa amma bai kyauta ba na'am to shine yake cewa mutafaqun alaihi wa wal ibru ghairul mugzi- mughziya da wato yin allurar da ba ta magani ba ba ta abinci ba kai at-tibbiyatul ilajiyya wanda ake yin ta ta likitanci kuma ta magani ba komai kawai allura yanzu kana malaria ka ji ba za ka karya ba ka tsira ma allura azumin ka yana nan in ka ji za ka galabaita ne kawai duk wanda aka yi ma a matsayin ruwa ko abinci ita ce take karya azumi ya kamata a fahimci wannan wanda aka yi wa ƙarin ruwa azumin sa yana nan ko ya kare yawwa shi na yi magana da ni ai ai bai kamata ma a ji tsoro ba wannan domin yanzu muka gama magana ai ruwa aka ƙara wa mutum baya tun abinci ne za a taimaka masa yawwa kai kai bil din ku ne ma kai shiru ka kara mutum ruwa yanzu aka karya ba azumi Ab- abdara wadai kuwa to sai yace li adami dalilil mani minha saboda rashin dalilin da ya hana haka zai zauqu da'amil haja dan dana abinci ga bukata iyaye mata a gida suna girki ko kai goro ka tafi service ko wani guri wani guri kada kai abinci kana so ka dan dana kuma kana azumi to ya ya halatta ko bai halatta ba ya halatta qala ibn abbas amma ba dandanewa za a yi duka ba zai faɗa ibn abbas Allah ya kara musu yadda yace la ba sa an yazuqal khal babu laifi mutum ya dandani kal wani wannan wato wani abu ne mai kama da zuma ko yawwa wa shay da wani abu malam ya dukul halqahu wa huwa sa'il mutukar bai shiga makogoransa ba yana azumi kun san dama gurin test ai a gefen harshe yake duk wanda ya biology ya sani can guda hudu nan biyu an gane tsami zaki wane ne duka aka kawo to saboda haka akan harshe in ka dan ka dora abu kawai dai labe ya harshe ne da kai zai gaya ma yayi yawa ko daidai ba sai ka haɗe ba haɗewa kwaɗayi ne an fahimta da kyau ko yawa a to in ka haɗe azumin ka ya kare alaga ba kamala ai ba a haɗewa a malam usman an gane ko yawa to sai ya ce ana yara ne ko to ha yace alhidamatu idza lam tad'u yin wannan mun biya rawahu al-bukhari mu'allaqan me hadisi mu'allaq Wai- waye hadisi mu'allaq ka ta yi hadisi to waye hadisi mu'allaq to al-hadisi mu'allaq wannan hadisi ne in aka ce wa hadisi idan aka zo yanzu isnadi kun fahimta da kyau ko misali yanzu za a yi ruwaya malam datti ya ce ya jiyo daga um, wajen malam usman malam usman ya jiyo daga gurin malam murtala kai kuma ka ji a guri na misali haka isnadin yake kun fahimta da kyau ko da aka zo shi malam muhammad zai yi ruwaya da ya tashi yin ruwaya da isnadin sai ya ajiye malam datti ya ki faɗansa sai ya faɗi malam usman ya zo kanka sannan ya zo kaina sai a ce hadisi ne mu'allaq Do- cire wato rawun farko shi ake kira hadisi mu'allaq rawi a farko ko na ɗaya da na biyu ko na uku- ɗaya da na biyu da na uku ko na ɗaya da na inda inda ka cire a jere shine mu'allaq kun fahimce ni yanzu in mutum biyar ne a isnadin in ka cire su duka dukkan su hadisi ne mu'allaq idan ka cire guda biyu a jere mu'allaq guda uku a jere mu'allaq amma ina nufin fa da a farko in a tsakiya ne sunansa daban yawa to shine yace amma da hadisi mu'allaq da'ifi ne amma wanda na bukari da muslim shi za ku yace wa allaqahu al-bukhari ko wa karajahu al-bukhari mu'allaqan duk inda kaji wannan kaji fa hadisin bukhari mu'allaq ma ba a rauna na shi ballantana na sahih al-bukhari in dai ba ta morawa ba kun fahimta da kyau ku yau a ta moriya ne kawai za a ce bukhari bai inganta ba amma hadisin sa mu'allaq ma duk malamai sun yi ijma'i ya ya inganta to sai ce al-hijama wa wasalahu al-baihaqi kun ga imam al-baihaqi da yazo sai kawo shi da cikakken isnadin sa wannan gurin da aka yi taliki dishi sai sadar ya kawo al-bajra wa gairi da wani sa wa sanadu wa hasan sanadin sa mai kyau ne ha al-hijamatu idza lam tad'u yin kaho idan ba za ka raunana ba an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala aita jaman nabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa sa'im annabi yayi kaho alhali yana azumi رواه البخاري وسئل انس اكنتم تكرهون الحجامه للصائم ان تنبيه انس ان كنا kyamar yin kaho ga mai azumi kala la yaja illa min ajli dha'f zidin zai raunana zai yi rauni yazo ya rika suma ma wata kila rawahu bukhari da al-kahlu lil sa kwalli a ido li adami dalil al-mani' minhu saboda ba dalilin da ya hana sa kwalli wal hadith al-marwi fi an-nahy anhu munkar hadisin da yazo yana hani akan yin tozali da azumi wannan hadisi ne munkar wal munkarul fardu bi rawin gada ko kama kala ibnu ma'in kama yadda ibnu ma'in ya faɗa to sai yace na tara qalul azar suwaye ma abota uzuri daga cikin waɗanda ba sa ba a karɓar azumin wato idan ba su sha in su sha azumi ba komai wa hum ala qismayn sun kasu gida biyu a man yurakisu lahum fil fitri wa yajibu alaihim alqada wanda ake musu wato uzurin cewa su ciyar amma kuma su sha azumi su ciyar amma kuma za su rama na daya almaridul ladhi wato afwar kai wanda ake cewa su sha azumi amma za su rama na daya almaridul ladhi wato yashqu alaihi sawmu aw yadhuru duk mara lafiyar da azumi zai wahal da shi ko ya cutar da shi qala ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safar duk wanda ya kasance mara lafiya a cikin ku ko yana gabar tafiya fa'idatun min ayyamin ukhra ya ajiye azumin sai wasu kwanakin daban ba almusafiru matafi lil ayatil mutaqaddima saboda ayat da ta wuce fa man kana minkum maridan aw ala safarin qala anas bin malik kunna nusafiru ma annabi sallallahu alaihi wasallam anas bin malik yace mun kasance muna tafiya tare da annabi alaihi salatu wasalam falam yu'ib as-sa'im ala al-muftir mai azumi baya aibata wanda yake sha wala al-muftir ala al-sa'im haka wanda ya sha kuma baya aibantawa mai azumi muttafaqun alayhi akwai zabi kenan jim al-haid wan nufasa mai al'ada da mai jinin biki fa na abi sa'id al-khudri marfu'an alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasu annabi alayhi salatu wasalam yace shin idan mace tana al'ada ba kwa ganin bata bata wa sallah kuma bata azumi fa zalika nuqsani diniha wannan dogon hadisi ne haka takaito shi wannan shine tawayar addinin mace rawahu al-bukhari dal alfidru lid-darura shan azumi saboda larura ka in qadi ma'sumun min al-garab kamar kubutar da wanda yayi dilmiya cikin wato wajen wato wanda ya fada gurin da zai dilmiya wanda ya fada ruwa awil haraki ko gobara awil hadami ko gurin da ya fado wato gurin da ya rushe wala mikin zalika illa bi taqwa bil ifta hakan ba zai taba yiwa ba in ba da tsoron Allah ba ta hanyar shan azumi abin nufi wanda ya zo yanzu gobara ta kama yana aikin kwana-kwana aikin ya galabatar da su da sai sun ci abinci ya halatta su ci ko kuma wani ne ya fada a ruwan ya shiga in ba ya za ba za a yi da ofa ɗari wani matsalu garin nemo shi saboda ba chemical energy sai dai a ce to shi ma a bi shi kun fahimta da kyau ko idan zai zamto saboda iyo a ruwa yana buƙatar energy haka ne ga masu ruwan wanda suke shiga ruwan za ga suna gaya ma cewa exercise ne mai ƙwarin gaske wasan ruwa saboda haka idan ya zama wannan larura ta kama sai an yi haka babu komai na biyu man yurakisu lahum fil fidri wa tajibu alaihim al fidya wanda aka yi musu sauki cewa su sha azumi amma sai sun ciyar na daya a shekul kabiru wal mar'atu al ajuz dattijo da tsohuwa fa an mujahid an bin abbas annahu qara'a wato mujahid babban dalibin ibnu abbas wanda ta mora suka tsitsinewa wannan fa mujahid din sai ne sauke qur'ani tafsiri a gaban ibn abbas sau uku tun daga fatiha a hannasi tun daga fatiha a hannasi sai da yi a gaban abdullahi da abbas turjumanul qur'an wanda annabi alaihi salatu wasallam ya ce allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil wanda annabi ya gaya wa haka a ɗalibansa ana cewa ibn abbas zaka ji an ce mujahid ikrima ire-iren su su ake faɗa amma wallahi da kunne na naji sun tsitsi ne masa ta morawa tun farkon fara karatun su saboda haka kaga masu malaman tafsiri kenan kai baka yi tafsirin ba kana rushe nasu kuma baka naka ba sai ya ce wa alal ladina yuqiqunahu wata qira'ar yudawwiqunahu fidyatu da'amu masakin nan kuma yuqiqunahu fidyatu da'amu miskin wanda suke da ikon yi fidyatu da'amu miskin za su ciyar da abincin talaka wannan kenan tsofaffin nan ko suna da ikon yi jiya mun biya matakan da aka wajabta azumi guda nawa ne uku ne na farko zabi aka bayar shine na farko na biyu sai aka zo aka cira zaɓin aka barowa wayannan sannan na uku sai zawo gabar da muke a kai yanzu kawai wajibi ne ku tiba alaikum siyamu wannan matakan guda uku su ne matakan da malamai suka ce an wajabta azumi a kai ƙala ya ce huwa shekul kabiru allazi la yastadi'u siyam shi ne dattijo inji ibn abbas wanda ba shi da ikon yin azumi fa yafdiru wa yad'amu an kulli yawmin miskinan sai ya ci abincinsa ya ciyar da miskini a kowane yini nisfu sa'in min hinda rabin kwanan alkama kawai abinci za a bashi da faffe a kwano ya isa rawahu dara kudini wa sahahu wa kada ajma'a ala hadha al-ulama balai sun hada akan wannan ijma'i ne ba al-maridu maridan muzmina wanda yake rashin lafiya mai nati da daddiya watakila chronic ulcer shine muzmina irin ciwon da wato yana ce wanda har an yanke kauna da shi ya haɗau lokaci yana tare da shi kuma har yanzu bai warke ba sannan likita ya ce kawai ya haƙura da azumi to wannan ko shakka babu shi ma yana ciki wa huwa allazi la yurja zawalihi aw buru'i shine ciwon da ba a fatan tafiyarsa aw aw bur'uhu ko kuma warkewarsa bi shahadati tabibi an an gama da shaidan likita al-adl adali kun san dama abinda likitanci yake bukata abu biyu ne kawai ba zancen mace ko namiji abu biyu ne kwarewa da amana kwarewa da amana in ka samu likita mai wannan ɗabi'ar ka gama wa hukumu hukumu ma qablahu hukuncin sa irin hukuncin abin da yazo a bayan sa ne shine wanda muka faɗa jim alhamil wal mawdi' mai juna biyu da mai shayarwa ala sahih min aqwalil ulama ya zo a ingantacciyar magana daga zantuttukan malamai faƙar ƙala bihi ba'dul salaf wasu daga cikin magabata sun faɗa ka sa'id bin musayyib wa sa'id bin jubair wa ikrima wa ada wal qasim bin muhammad wa ishaq ibn rahuya kama haka zalika anhu al imam tirmidhi fi jami'ihi kamar yadda imam tirmidhi ya rawaito a cikin jami' dinsa sunan tirmidhi kenan wa hiya fatwa ibn abbas yace fatwa da abbas ce wa ibn umar radiyallahu anhum ajma'in Allah ya dare su duka wala mukhalifa lahum min as-sahabati ba wanda ya saba musu cikin sahabbai kama nasa ala zalika ibnu qudama kamar da ibnu qudama ya nasanto haka a cikin al-mughni ka sai yana cikin littafin da aka ce dalibin ilimi ba shi da shi to sori al-mughni ba da ibnu qudama al-tattafai hudu da aka lissafo ma aka ce yana da kyau ka sa sa al-library ka akwai al-mughni to sai ya ce wal ma'ana yaqwi hadha ko yuqawwi hadha wato falau qila bi wujubil qada'i farubbama takunu al mar'atu hamilan thumma li'amaini murdi'a walau falau qila bi wujubil qada' me nazal qala ibn umar qala ibn umar ibn umar yace al hamil wal murdi'u tuftir wa la taqdi shikan Abdullahi da Umar yace da mai juna biyu da mai shayarwa za su ci abincinsu wala taqdi kuma ba za su rama ba shi ne abin da yake nufi an gane ko za su ciyar kenan ba za su rama ba za su ci abincinsu su ciyar a kowane yini ai dama shi ne maganar ta baya amma ba ramuwa dara kudini wa sarahu dara kudini wa sahu wal ma'ana yuqawi hadha ma'anar da take karfafa wannan falau qila bi wujubil qada inda zaka ji an ce wajibi ne sai sun rama farubba ma takunu al mar'atu inda za a ce wajibi ne sai sun rama sau da yawa za ka gama ta hamilan tana mai juna biyu sun mali amai ne murdi'a sannan ta shekara biyu tana shayarwa sun ma hamilan murdi'a sun ma hamilan sun ma murdi'a sannan bayan nan ta ƙara ɗaukan juna biyu ta kuma haka ko ɗabi'ar kenan sai dai ana kula ne daga juna biyu sai shayarwa wa ya tara kama alaiha alƙada idan ko ka dora mata wannan to ramuwa za ta ta hawanta shekara da shekaru sai ka ji an ce ana binta ramuwa shekara goma shine malamai suka ce to wannan dalilin yasa aka ce ba sai ta yi ba wa hadha min at-taklif alladhi la tudiquhu an-nisa wannan ko yana cikin abin da aka dora mata da ba za su iya ba wala yakunu hina idin ruksatun kuma idan kai musu haka baka ba su sauki ba wallahu a'lam kun ji dalili ko in ka ji an ba da fatawar ta ciyar ta wato ta rama ta ciyar fatawar malikiya ce kan wani ya ce ya ji ko wani ji ya yi mun wannan magana ya ce ya ji a cikin malaman mu wani ya ce kaza in ka ji ya faɗi wannan ya ɗau ra'ayin malikiya ne shi kenan na goma hukumati man aftara fi ramadana muta'ammidan to ga wata gaba hukumar wanda ya sha azumi da gangan a ramadana ana abi umma matalbayili sulay ibn ajlan kenan qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul baina ana na'imun wata rana ina bacci id atani rajulani sai mutum bi suka zo mun fa akhadha bi dab'i suka riki kafadata fa aka ya bi jabalan suka tafi da ni kan wani dutse wa'aran irin mai santsin nan kurmin dutse an gane ko faqala suka ce is'ar hatta idza kunta fi sawa'il jabal ita hawa har sai ka je tsakiyar dutsen nan fa idza wato fa idza bi sautin shadidin yace ana hawa kawai sai na ji wata ƙara mai tsanani wa kultu sai nace ma hadhihi al-aswat wannan sautin fa qala sai yace hadha iwa'u ahlin nar wannan kukan ihun mutanen ɗan wuta ne ihu shine iwa ko awa bil ayn ihun ɗan wuta ne sun man dalaka bi sannan suka kuma tafiya da ni mala'ikun nan fa idza ana bi qaumin mu'alliqina bi ara ibihim yace kawai sai muka ga wasu mutane an rataye su a wuyansu mushaqqaqatan ashdaquhum an tsatsaga labbansu tasilu a shida ƙohun daman labbansu da ya tsatsage yana zubar da jini fakultu sai na ce man haƙula ya ce wannan mutane guda biyun su waye wannan mutum biyun mala'iku ko sai ya ce haƙula illazi na yufkiru na ƙabla ta hillati saumihim waɗannan su ne masu karya azumi kafin su kai azuminsu kafin rana ta faɗi rahu bin hibban wa ma'ana qawluhu ashdaqu ma ay jawanibi afwahim gefan bakin su shine ne laba wane mutum wa ma'ana qawluhu qabla tahillati sawmihim yace ai qabla waqti al-iftar bi qalil saura minti 15 ko 20 kawai sai karya azumin ka amma an yi an yi an yi wani iri minti kadan fa kaifa man la yasumu mala yace to ina ga wanda baya azumin wanda gashi yayi azumin ma ya karya amma wannan narkon ina ga wanda baya ayyazan billahi muna neman tsari a gurin Allah kun ga wancan hadisi ibnu hibban ne ya rawaito shi siyam na sha da siyam shari ramadan azumta wata ramadan wa huwa min a'zami anwa'i siyami yana dai daga cikin mafi girman nau'o'in azumi wa fi mubahis akwai mabahis a cikin sa ɗaya bayan ɗaya na ɗaya فضله فلا لس عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ومن ساب رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه duk wanda ya azumin wata Ramadana yana mai imani da neman lada gurin Allah za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa muttafaqun alaihi wa anhu radiyallahu anhu marfu'an idza da kala shahru ramadan annabi yace idan wata Ramadan ya shigo kuti hada abwabul sama za a bude kofofin sama shine kofofin aljanna ko aka wata ruwaya ta nuna wa fi ruwayatin aljannatu gashi nan ma wata ruwaya kofofin aljanna wa fi ruwayatin rahma wata ruwaya ta ce kofofin rahma wa gullikat abwabu jahannam za a kukkulle kofofin wuta wa surtilati shayadin sannan za a san yawo shaydanu sasari shine surtilatin asalasil shine sasari za a sa musu shine ba ana nufin ba za ka ji an yi aljanu da azumi ba wasu suna misunderstanding wannan eh ai aljanu kala biyu ne wa anna minna salihuna wa minna wa anna minal muslimuna wa minal qasidun yadda ka ga nau'in mutane akwai kafirai akwai musulmi a musulman ma akwai waɗanda ba sa ji to su ma aljanu haka ne to in kaga wata tayi aljanu da azumi musulmi ne mara ji ba mara da tushe yadi na bane ku fahimci wannan kun ga ba cin karo ballantana ta mora su ce an ci karo ba cin karo kun fahimta ku ba mutafaqun alayhi wujubu siyami wajabtin adamtarsa qala ta'ala faman shahida minkum shara falyasum ai faman ahdara duk wanda ya halarci watan ramadana daga cikin ku falyasum lalle ya azumta yajibu ala kulli muslimin baligin aqilin wajibi ne duk musulmi baligi mai hankali muqimin ne wanda yake mazaunin gida qadirin alaihi mai iko khalin min al-mawani wanda ya wokunta gabarin abubuwan da za su hana shi kal haizi kama al'ada wan nifasi da jinin haihuwa bin nisbati lin nisa wannan dangane da abin da ya shafi mata kenan fa karaja bidalika hakan ya fitar da fadin sa cewa wal kafirus wato kaga al kafiri baya ciki ya fitar mana da kafiri wasa giri ya fitar da karamin yaro wani majnunin da mahaukaci shi ma ban da shi wani musafiri da matafi wani marizu da mara lafiya wani ha'izu wani nufasa da mai al'ada da mai jinin biki wani adillatu ala hadha mabsudatin fi kutubil fiqh al-islami dalilai akan wannan an shimfido su a cikin littattafan musulunci duk wanda ya koma zai gani jim al-hikmatu minhu wato hikima dangane da yin azumi tahsinu taqwa samun taqwa wa tazkiyatun nafs da tsarkake zuciya qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun dal alamatu subuti alamomin tabbatar azumi ida alamatain ɗaya daga cikin alamomin wa kan tattami'ani an gane ko wato takan yi kuma su haɗu dubbin ko a samu ɗaya ko dubbin su haɗu na ɗaya ru'yatul hilal ganin wata ƙara ta ala fa man shahida min kuma shahara an shahida hilaluhu wa ra'ahu ya halatti watan kuma ya gani ana bi hurayra marfu'an sumu li ru'yati wa aqdiru li ru'yati ku ya azumi idan kun ganshi kuma ku sauke idan kun gani fa in gumma alaikum idan an sha makance muku shi fa akmilu iddata sha'bana 30 ku cika watan sha'ban ya zama kwana 30 wannan watan da muke ciki kenan muttafaqun alaihi na biyu ikmalu iddatu sha'ban 30 yawman cika watan sha'ban tsawon kwana 30 sai yace wato lil hadithil mutaqaddim huwa madhhabul jumhur saboda hadithin da ya gabata shine madhhabar jumhur na sha biyu ahadithun da'ifa muntashira fi saw ga gaba mai kyau yace hadisan da suka sharu wato raunanan hadisai da suka shahara suka watsa dangane da azumi sun watsa a cikin mutane na zukuru hali toza yace zamu ambato su dan ku kiyaye su ba don ku yi aiki da su ba na ɗaya man aftara yau man mera wa zana min gairi uzirin wala maradin lam ya ƙadihi saumu dahari wa in samu duk wanda ya sha azumi daga cikin wani yini daga cikin yinnan ramadana ba tare da wani uzuri ba ko rashin lafiya to lam ya ƙadihi saumu dahari inda zai azumci zamani gaba ɗaya ba zai isar masa ba wa in samu ko da ya azumci zamanin duka da afa ibn hajar wa jama'a wannan musnad na imamu ahmad in ka koma ciki zaka gani shi ma ya za a fashi kuma a ciki na biyu su mu tasihu wannan hadisin yana ta yawo ku yi azumi sai ku yi lafiya bai inganta ba shaukani ya za a fashi a cikin nairul awtar wa jama'a da sauran malamai sannan na uku law alima ibadu ma fi ramadana la tamannat ummati an yakuna ramadanu sanata kulliha wannan ma yana yawo a bakin masu wa'azin turmi da mutane sun san wato abin da yake bayi sun san abin da yake cikin ramadana da sun rika burin ramadana ya zama shekara guda mawdu'ul shi fabricated ne ba karewa da afa wa ibn al-jawzi wa jama'a in ka koma cikin wato um, um, um, al-mawdu an gane ko tazkiratul mawdu'a na ibn al-jawzi zaka ga ya kawo wannan a ciki na hudu kamsun yufdinna sa'imu wayan wayan udnal wudu abubuwa guda uku suna karya azumi suna karya mai azumi azumin sa sannan suna karya alwala daya alkazibu karya wal gibatu da gulma am da wato am cin fuska wannan yi mata da gulma wan nazaru li shahawati da kallo dan sha'awa wal yaminul kaziba da rantsuwar karya bai inganta ba mawdu'i ne da afa ibnu jawzi aida da yawa azumin ba za shi ba sai ya ce wa jama'a na biyar inna sa'ima idza akala indahu ukila indahu sallat alaihi almalaika wannan ma yana yawo cewa duk mai azumin da aka ci abinci a gaban sa malaiku za su taya bansa suna taimar addu'a hatta yaqdu aklahum har sai sun gama cin abincin su da afa wal albani albani ya kawo shi a da'ifa na shida ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitran mafi soyuwar bayi na zuwa gare ni shi ne wanda ya gaggauta buɗe baki kun ga ta yadda za ku gane addini amana ne ai wasu da yawa za ku ga akwai maganganun da suke goya musu baya ta hanya ingantacciya yanzu kamar mai buɗe baki yin buɗe baki gaggauta buɗe baki ba ku da hadisi akwai hadisi to ba sai ka ɗauko na ƙaryar ba shi ne kawai abin da ake so ka fahimta an fahimta da kyau ko yawwa to shi ne ya ce da ibun na bakwai ya yi nasu kada azallakum shahrun azim ya ku mutane hakika wani wata mai girma ya lullube ku ya zo ya same ku shahrun fihi lailatun a cikin wata ne da wato a cikin sa akwai wani dare da khairun min alf shahr ya fi dare dubu dan Allah wannan babu da aya to ba sai kai kariya ba lailatul qadr khairun to muna da shine kawai ta inda za ka gane hadisi addini ba san zuciya bane shahrun ja'ala Allahu siyamahu faridatun wannan ƙarya ne watan da Allah ya sanya wato azumtarsa wajibi ne wannan ƙarya ne baka da aya kana da ita kutiba alaikumus siyamu ba ƙarya bane sai ya ce shahrun bi lailat wa qiyamul lailuhu tadawwan da kuma wato wa qiyamul lailuhu tadawwan tsayuwar daransa kuma nafila ne ba haka bane amma ba sai kaiwa annabi ba za ka karanto ka ce annabi ya ce ba man tagaraba fi bi kislatin min alkhairi duk wanda ya kusanci watan da wata dabi'a ta alkhairi kana kamar adda faridatun fi ma siwahu ya kasance kamar wanda ya yi farilla ne a koma bayan sa wa huwa sharu awwaluhu rahma shine watan da farkon sa rahma ne wa wasaduhu maghfira tsakiyar sa gafara wa akhiruhu itqun minan nar karshen sa yantawa ne daga wuta da'ibun da abahu abu hatim wa jama'a ka gani to saboda haka duk wayannan abubuwan idan ka duba yantawa daga wuta ba kuna hadisi ingantacce kuna da shi babu shi wannan hadisi ne zai yi farkon sa kaza tsakiya kaza wato kashe kaza hadisi ne za ku ga ya shahara har ma zuwa azin rediyo yanzu aka zuwa azin za ka ji ana ta faɗa to sai wannan sai ya ce ahibbati fillah ya ku masoyana dan Allah hadhihi ru'usu aqlami fiha ahkami siyam wannan shine littafin da muka sanya man ru'us yan kan alƙalima ne muka dan tabo da dangane da hukunce hukuncen azumi a adattuha yace ina tanade shi ne warar tabtuha najera bi nau'i ikhtisari yace ta hanya ta wani nau'i na takaitawa min ba'd al-kutub al-ilmiyya daga cikin wasu littattafai na ilimi mujtaniban alkhilafat ina mai nisantar sabani yace yayi kokari mu ya wannan littafin karki ya ishe ka a matsalar da azumi sai yace ina mai gujewa sabani wat tafri'atil fiqhiyya darasa alfar'u daga alfar'u ne kun gane ko yawa wannan rassan na fiqhu taysiran dan sauƙaƙa alal qari al karim ga mai karatu wanda yake mai daraja wa man arada al isti um, um, menene ya rubuta a wajen istizadati ko wanda yake son ya kara fa alaihi bi murajaati ma katabahu ulama to ya koma mudawwala ga cikin fatawul bari katabi almuguni na ibnu qudama duk littafin wanda aka kawo kaje ka koma can kaje ka karanta sai yace wa talabatul ilmi da daliban ilimi fi hadal babu a wannan babi waffaqa Allahu jamia Allah ya datar da duka lima yuhibbu wa yarda da abin da yake so kuma ya yarda wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in idad yace tanadin wada ibn sa'id ash-sha'bi imam wa khatibu jami'i ahmad bin hanbal an gane bi sharika shine wannan littafin a shekara 2004 shekara ta 1400 da 25 a wannan shekara aka buga littafin an gane shekara 10 bakwai kenan Allah ya datar da mu mai littafi Allah ya saka masa da alkhairi mu kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfani da abin da muka yi to wannan shine karshen karatun mu na wannan ma'awan zangon gaba daya ga dadin ta kuma za a yi gaba daya kamar yadda wato muka faɗa cewa watan gaba daya so ake aita karatuttuka abin da ya shafi Ramadan tanadi to gashi babban malamin mu shehu malam gali shi ma karatunsa gaba ɗaya zai yi ne akan hakikatu siyam to kun ga dai ba za mu gaji ba matsalolin azumi su muke bukata a yi saboda haka mu mun rufe karatu da yau insha Allah sai bayan sallah insha Allah ta'ala da Allah ya ara mana lokaci muna da kowa ubangiji da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi iyayen mu Allah madaukakin sarki ya ji kansu da gafara mu da muke da rai Allah ka inganta wato rayuwar mu ka ba mu ikon biyayya gare ka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna kuma ubangiji da sunayensa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sa ko a gaba Allah ka tallafa musu yan uwa da suke sana'o'i na kasuwanci da wuraren aiki Allah ka shiga lamarin su waɗanda suke jarabawa a makarantu Allah ka taimake su waɗanda suke da matsaloli wato wanda suka bayyana da wanda suka ɓoye Allah ka yaye musu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا ولا تأمرنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع ربك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
yau